أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لنكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي ما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na alhamis wanda ya yi daidai da 25 da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 40 wanda ya yi daidai da talatin da watan mayu watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2019 miladiya allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata yan uwa masu albarka mun taru a wannan masallaci a wannan wuni mai albarka domin ka ƙarshen waton tafsirin tafsirin alkur'ani na wannan shekara ta 2019 miladiya da ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya taimake mu da samun baki manya-manya muna musu barka da zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya jagoranci a jiya mun kwana a aya ta 140 faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim yau za mu tashi aya ta 141 sai Allah ya ce كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون Allah ya ce, Kazzabat Samudul Mursali, Samudawa sun ƙaryata manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibtala lahum akuhum Salih yayin da ɗan uwansu annabi Salih ya ce musu, Ala tattaku ba za ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba, ku bi abinda Allah yake bukata a rayuwa, ku bar abinda Allah subhanahu wa ta'ala bai bukata. inni lakum rasulun amin ya ce musu tabbas ni gare ku rasul dan sako ne dan aiko Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ni zuwa gare ku sannan kuma amin amintacce akan sakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ni akan sa ba zan kara ba akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani sannan kuma ba zan rage ba a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo ni a kansa sai annabi annabi salihu ya ce musu ala fattaqullaha fattaqullaha wa ati'un na'am wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin Allah ya ce fattaqullaha wa ati'un annabi salih sai ya ce wa mutanensa da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko zuwa gare sa su ne samudawa sai ce musu fattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ai ku bi abinda Allah madaukakin sarki yake so ku bar duk abinda Allah bai bukata idan aka ce attaqwa هي اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه جل أولى بن أبند الله يكسو دكما نيسنتر أبند الله ببقاتا تو النبي صالح سيتي ومتانسا كجت أورا الله كجت أورا الله إذن هركنا سنزمن كلاهية الدنيا kuyi rayuwa cikin kwanciyar hankali ba hargowa ku mutu ku shiga aljanna to ku samu takawa dan ita takawan nan da ita ce ake samun komi a rayuwa alarma ba mu aya guda biyar da suke bayani akan attaqwa a farko Allah ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah wattaqullaha wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa man yattaqillaha wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya ayyuhalladhina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا يا اتقوا الله.
أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ولتنظر- ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله إن الله عليم خبير Allah ya ce, Ya ayyuhal lazina amanu taqullaha ya ku wa'inda kuka yi imani da Allah, sai Allah ya ce, Ittaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, ku bi abinda Allah yake so sannan kuma ku bar abinda Allah bai bukata. Sai Allah ya ce, Wal tangur nafsun ma qaddamat li ghadin. Kowace rayuwa ni da kai da ke da mu gaba daya, sai Allah ya ce kowane dan annabi Adam ya kwanta hankalinsa ya lura da kyau wai mi ya tanada don gobe alkiyama jama'a muna fahimta Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowace rai ta tsaya ta yi tunani menene ta tanada ta aikata koda Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarta idan ta je gun Allah subhanahu wataala ta san ta shuga wani aiki a duniya da za ta girba mai kyau a lahira jama'a muna fahimta to shine sai annabi salih yake fattaqullaha ku ji tsoron Allah a waccan aya Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya sanar da ku abin da ba ku sani ba idan kana karatu a matsayin ka na elem ko HBM ko kuma kana kokarin hadda alqur'ani abinda zai taimaka maka gun samun karatun ka yayi albarka ya zauna wallahi ka ji tsoron Allah subhanahu wataala Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yace wa malamin sa ina da problem ta hadda idan nayi bishikin abu nazo na zauna karatu na haddace in na lalabo na lalabo sai in ji ya ware wai malami ya matsala sai ce mai abinda zan baka shawara shine ka ji tsoron Allah subhanahu wataala ka daina saba ma Allah shi da sai ya waƙe wannan abin ya ce shakautu su a hifzi ila alwaqi'i fa arshadani bi tarki almaasi wa qala inna alilma nurun wa nuru allahi la yuhda li'asi Allah ya samu dace to Allah ya ce wattaqullaha wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah a rayuwa duk abin da kake ciki na yanayin duniya a su maka taraka mat alaikal umur nan ta zo ta jibge ka can ta jibge ka idan ka ji tsoron Allah a cikin lamarin ka wallahi sai Allah Allah ya kawo maka mafita jama'a muna fahimta jin tsoron Allah yana walwala dan annabi Adam daga cikin halin kunci na rayuwa da yake ciki a kansa ya Allah ka sanya mu cikin almuttaqin sai ce wa ati'u kuma ku yi min da'a a matsayina na manzon da Allah subhanahu wataala ya turo zuwa gare zuwa gare ku abinda ake bukata idan Allah ya turo manzo to za ku bi abinda wannan manzon ya zo da shi sannan kuma ku yi masa da'a a cikin abin saboda ba manzon da Allah subhanahu subhanahu wata'ala ya turo yake kira zuwa da bauta masa duk manzo da ya zo a duniya abin da yake kira shine a bauta wa Allah subhanahu wata'ala shi kadai jama'a muna fahimta gaba ɗaya haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a alqurani ba wani manzo da zai zo duniya ba je abin da yake kiran al'ummarsa gaba ɗaya akan sa shine akan su bauta wa Allah shi kadai Allah ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula hakikan mun aiko a cikin kowace al'umma ne Allah ya aiko rasulan wani irin manzo me yake cewa an ibudullah duk manzannin duniya idan suka zo abinda suke kira zuwa gare sa shine an ibudullah jama'a abotawa Allah kuma in za a bautawa Allah abotawa Allah bisa ilimi an ibudullah wajtanibut tagut abotawa Allah kuma a nisanci dagutu sai ce wa ati'un ku yi min da'a kamar da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya umarce mu da mu masa da'a sannan kuma yi ma shugaban halitta da'a yake kawo shari'a a cikin rayuwa Allah ya ce wa in tudi'uhu wa in tuti'u tahtadu na'am wa ma 'ala rasuli illa al-balagh
Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka yi wa shugaban halitta da'a shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallan da'a Allah ta tahtadu tabbas za ku samu shiriya tabbas za ku samu shiriya da za ta kai ku da bi tudun tsira sai annabi salihu ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajr ba na tambayar ku akan aikin da nake yi da Allah ya turo ni na isar da sabon Allah ku bani wani abu jama'a muna fahimta gaba ɗaya annabawan Allah ba wanda yake da bukatar a tattara salar ko fenkil a bashi a'a duk abin da suke kira a kansa shine da manufarsu a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala amma abin da suke jira sakamako wajen Allah subhanahu wa ta'ala jama'a muna fahimta annabi salih ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajr ba na tambayar ku wata lada wata jinga da za mu yi ku bani akan dalilin na isar muku da sabon Allah na wayar muku da kai kun fahimci addini dalili na to ban bukatar ku bani wani abu dan na yi muku wannan shi yasa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yace wa Ali bin Abi Talib karramallahu wajha yace ya ya Ali la ay yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'im Ali bin Abi Talib Allah subhanahu wa ta'ala ya sayya mutum guda ya fahimci addinin Allah ta dalilin ka mutum daya ya iya alwala dan ta da hanyar ka mutum daya ya iya sallah dan kai ta hanyar ka mutum daya ya ji tsoron Allah daga da ba musulmi bane ya dawo a dinga sallah tare da shi mutum daya bai iya karatun alqur'ani ba ka koya min alqur'ani ya karanta alqur'ani manzon Allah ya ce yafi duk abin da za a tara maka na rayuwar duniya jama'a muna fahimta shi yasa wallahi duk duniyan nan ba abin da yafi mutum ya samu kansa kamar ka samu kanka cikin kana cin gado shugaban halitta shi ne malinta kana karantar da mutane addini ka fahimtar da su abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta ya ce a karantar da su daka in ajriya illa ala rabbil alamin sakamako na ladata jingar aiki na tana gun Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke shine ubangijin talibai jama'a muna fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana duniya kamar gida ne na examen gida ne na jarabawa ka aikata ayyuka ko kuma kai shuka ce amma duk abin da ka shuka wallahi kiyama sai zaka girba jama'a muna fahimta da haka annabin Allah yana neman ladarsa wajen Allah subhanahu wataala bayan Allah mu ma idan za mu yi mu yi dan Allah ba dan wani muqabil wani muqabil kin abin da za a ba mu ba a'a idan za ka karantar da al'umma karatu to ka karantar da su dan Allah subhanahu wataala jama'a muna fahimta Allah subhanahu wataala shine wanda yake sakayya da shine wanda yake da lada kuma shi yake da zunubi sannan kuma shi yake ba da zunubi sannan kuma shine wanda da yake da aljanna da wuta sai annabi salih ya ce musu
أتتركون فيما هاهنا آمنين na'am في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون Allah ya ce a tutrakuna fi ba hahuna aminin annabi salih sai ya ce wa al'ummarsa wai a tutrakuna shin kuna tsammani ko kuna zaton cewa za a bar ku fi ma hahuna nan da can cikin rayuwar nan duniyar ku zauna a cikin duniya amini na kuna amintattu ba za ku mutu ba jama'a muna fahimta annabi salihu yake tambayar al'ummarsa wai ko kuna tsammanin Allah subhanahu wa ta'ala zai mi zai zauna da ku a rayuwar duniya ku ji daɗin duniya ku hole rayuwa babu mutuwa balantana hisabi sace fi jannatin wa uyun kuna cikin gonaki na kasaita na alfarma ga duk abin da kuke da bukata na ayan itace ku ci arzikin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ku zauna haka nan ba tare da Allah ya tambaye ku ba wa uyun kuma ga marmaro idiyar ruwa waɗanda suna gudana a cikin gari Allah ba zai tambaye ku wannan ni'imar ba wa zuru'in da kuma tsirrai da suke fitowa na abincin da ake ci na rayuwa wa nakhlin bal'uha hadim da kuma watan itacuwan dabino wanda ma akwai wanda itacen ƴaƴan itacen ba su nuna ba jama'a muna fahimta duka wannan ni'ima ce wanda Allah subhanahu wataala ya shimfiɗa wa mutanen annabi salih na farin ga gonaki Allah ya ba su malam bahaushe ya ce noma tushen arziki ko ta ga ga gonaki Allah ya ba su wanda za su iya noman abin da za su ci dan idan ana noma to za a yi giyuwa sannan kuma ga ruwa Allah ya ni'imtar da su da ruwa ruwan ƙasa wanda ga ga gulabba ga tekuna to wa'annan ruwa suke taimaka a wajen neman halal kaga ake iya a kamo kihi a yi wata sana'a da masu abubuwa dai da dama cikin wannan abin jama'a muna fahimta sannan kuma ga tsirrai abincin da ake da bukata ga masara ga hatsi ga wane ne duka suna abin nan sannan kuma ga abinci mai amfani da biro wanda dabino yake da wato yake da yake da asali a addini wanda shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam aka share wata biyu ana cin dabino da ruwa gidansa to duka wannan ni'ima ce Daga duka waɗannan ni'imomin da Allah ya muku kuna tsammanin ko zaka ku duniya ku zauna ai Allah subhanahu wata'ala bai sa dan adam ba ba a yi shi ba kuma ba za a taba yi ba wanda zai tabbata a rayuwa duniya ba zai mutu jama'a muna fahimta law asha al fata alf summa alfayn ba'dahu fala budda min yawmin yasira ila al qabr da zaka yi shekara dubu a ƙara ma dubu kana rayuwa to wallahi wata ran sai an waye gari ka sun an waye gari sunan ka gawa kana kabari jama'a muna fahimta to yace wa tanhituna min aljibali buyutan farihina sannan kuma kuna sassakawa min aljibali daga duwatsu manya-manyan duwatsu kattakattun duwatsu kuke zauwa ku sassaka ku yi gida ku tsara gidan da za ku zauna har a yi da tabul a da komi cikin wannan wannan gidajen duwatsun kuma gidaje ne wanda fari hina na kasita na alfarma duk da wannan kuna tsammani ku samu wannan ni'imar ku zauna ba za ku mutu ba sai ce fattaqullah nasiha da take muku al'umma ta ku tsoron Allah saboda babu wanda zai kai da tudun mun tsira wallahi sai da jin tsoron Allah aljanna kanta da Allah ya tanada ta sai Allah ce tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya da jin tsoron Allah yake samu aljanna to Allah ya ce fattaqullah annabi salihu sai ya ce mutanansa ku ji tsoron Allah wa ati'un kuma ku yi da'a a matsayin na manzon da Allah subhanahu wataala ya turo zuwa gare ku sai Allah ya ce wala tudi'u amral musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun
Allah ya ce wala tuti'u amral musrifina annabi salih sai yake ba ce yake cewa mutanensa kada ku kuskura ku bi da'a wa mutanen da suke masu banna kada ku kuskura ku yi da'a akan aikin da yake sabon Allah kada wani duk girmansa duk kuɗinsa duk matsayinka ya sanya ka ka bauta wa wani wani ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba da'a ba a yi wa mutum biyayya mata komi girman sa a wajen sa'un Allah subhanahu wataala daga sai annabi salih ya ce musu wala tuqiu amral musrifina kada ku yi da'a a umarnin wa'in suke banna suwaye alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun su ne waɗanda suke banna suke bijo da banna a rayuwa zub da jini cin haramun abubuwan da Allah ya haranta sannan wala yuslihuna ba sa ka gyara a rayuwa har abada jama'a muna fahimta ga abin da annabi salihu ya gaya musu kada ku kuskura ku bi umarnin mutanen da suke mabannata ne waɗanda ba sa ka gyara a kullun cikin al'umma banna ne suke yi sai Allah ya ce ƙalu ƙalu inna ma anta minal musahharin ma anta illa basharun mithluna na'am fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin qalu sai suka ce inna ma anta minal musahharin lidata annabi salih to fa muna ganin alamun cewa watan ka samu tabuwar hankali jama'a muna fahimta annabin Allah ba muna tunanin dai sihiri ne aka yi maka dai ka zauka ne hankalin nan naka ya gusa ma anta a wata wasu malamai suka ce minal musahharin ma'ana wa minal makhluqin kai ma halittar ka kai mutum ne ka war mu kuma ka zo ka ce kai dan annabin Allah ne ma anta illa basharun mithluna kai fa ba kowa bane face mutum ne kawar mu fa'ati bi ayatin in kunta min as-sadiqin da haka kazo fa'ati bi ayatin in kunta min as-sadiqin zo da ka zo da wata aya da take nunawa idan aka ce aya ba irin aya ta alkurani ba ayoyin ubangiji akwai al'aya kauniya sannan kuma akwai al'aya qur'aniya to ba ita ba aya kauniya da za ta tabbatar musu watan cewa kai manzon Allah ne fati bi ayatin in kunta min as-sadiqina ku zo da aya har in ka kasance a cikin wato mutane masu gaskiya masu gaskiyar abin da kake faɗa a rayuwa sai ya ce قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم tun da kun roƙe ni in kawo muku wata aya da take nuna annabta ta da manzanci na sai ce musu qala hadhihi naqatullah yace musu wannan taguwar Allah ce jama'a muna fahimta duti ne yake to watan taguwar ta fito daga cikin duti gata shi yasa a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya ambaci abubuwa guda hudu wa'inda ba su zo a cikin cikin mace ba jama'a muna fahimta abu guda hudu wa'inda ba su mace ba ta dauki cikin su ba na farin akwai annabi adam na biyu akwai matarsa Hawwa'u na uku akwai ragon ragon da aka fanshi annabi Isma'il lokacin da annabi Ibrahim zai yanka dan ɗansa Allah ce wa fadainahu bi dhabhin azim ragon aka kawo masa ba ai wasu akai ba na hudu wanda ba dauki cikin sa wanda Allah ya bada labari a cikin alqurani shine taguwar annabi Salih ce suka ce to fa ayati hadhihi naqatullah wannan taguwar Allah ce laha shirbin wa lakum shirbin yawm ma'lum za ta sha ruwa tana da za ta sha ruwa idan za ta sha ruwan to gaba ɗaya garin ba wanda zai sha ruwa amma kuma za ta taimaka ta dinga ba kuma za duk garin nan za ta yawace shi ita za ta dinga in za ta sha ruwa ranar shan ruwanta to ku ba za ku sha ba kowa zai haƙura sai dai za ku je ku tatsi nonanta amma kuma rada kuke shan ruwa ta kuma ba za ta sha ba jama'a muna fahimta sai ce musu wala tamassuha bisuwi kada ku kuskure ku shafi wannan taguwar da wani abu na banna da zai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya fushi da ku idan kuka yi wannan ko fa ya akhudha kuma azabu yawmin azim to azabar wani iri mai girma ta ka muku sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da ku to me ya faru fa'aqaru fa asma'u nadimin fa akhadhahumul azab inna fi dhalika Allah ya ce fa'aqaruha sai suka soke wannan taguwar su roki Allah subhanahu annabi Salih da ya nuna musu wata alama da take tabbatar da shi annabin Allah ne to ga taguwa ta zo ga kuma dokar da Allah subhanahu wata'ala ya sa ta sha ba za su sha ba su sha ba za ta sha ba amma za su dinga amfani da donanta to sai kuma ya ce musu amma kar su kuskura duk irin bana za ta yi cikin gonakin su kada wanda ya kuskura ya tabe ta idan kuka yi wannan fa ya akhudha kuma azabu yawmin azim azabar wani wuni mai girma ta kama ku sai Allah ya ce fa aqaruha sai suka soke wannan taguwar me ya faru sai Allah ya ce fa asbahu minan nadimina fa asbahu nadimin sai suka waye gari suna masu nadama akan aikin da suka aikata wallahi duk wanda yake kauta karantarwar Allah zaka karshe shi kullu nadama ne zina aka ce ka bari baka bari ba in kai zaka yi nadama cin hanci da rashawa baka yi ba zaka duk aikin da Allah ya haranta karshen shi in mutum ya aikata nadama zai aikatawa fa akhadahum al'azab suna soke wannan taguwar sai wata azaba ta kama su daga wajen ubangiji shine Allah ya ce tan a suratul shamsi fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwaha sai ubangiji ya tarkake su Allah ya kare mu fa akhadahum al'azab sai azaba ta kama wa'annan mutane sai Allah ce inna fi zalika jama'a Allah ce tabbas a cikin wannan tarihi labari da aka karanta muna la'aya akwai abin da ya kamata duk mutum mai lafiyayyen hankali wanda ba ta ne yake ba a mutum mai lafiyayyen hankali ya tsaya ya tunani ya gane cewa girman Allah subhanahu wataala ya wuce dan annabi Adam kuma bin Allah shine zaman lafiya a rayuwa saba ma Allah kuma shine tashin hankali duniya da lahira jama'a muna fahimta sai Allah ya ce amma wa ma kana aktharuhum mu'minin duk da wannan gashi nan ana ta bayyane ana ta wa'azi sai Allah ce wallahi mafi yawan mutane ba za su imani ba mafi yawan mutane ba za su gaskata abin da ake karanta da su ba sai Allah ce wa inna rabbaka to ku sani ba ubangijinka tabbas ubangijinka Allah subhanahu wataala lahuwal azizu shine mabuwayi wanda yake kama ka idan ka bijire masa ya kurfar da kai ya tura ka jahannama idan ka bauta masa bisa karantar wanda ya turo shugaban halitta da annabawansa gaba ɗaya a kai to kuma akwai aljanna ta dacewa ta ni'ima da zaka tabbata babban ni'ima a cikin aljanna gabancin alhulud tabbatuwa in an shiga khalidi na fi har abada har abada ba hita kuma ga uwa uba shine duk wanda ya shiga aljanna Allah subhanahu wataala zai ce wa bayuna bayun Allah Allah zai ce wa bayunsa wai hal raditum shin mun yarda sai mu sai bayu ce wa malana Allah narda Allah me zai ba za mu yarda ba ka sa masa gilim ya yauni ga abubuwa da dama sai Allah ce kai akwai abin da yi saura sai ɗan aljanna su tambayi Allah ya ubangiji wace ni'ima ce ta saura yanzu a rayuwa wadda ba a yi mana ba a aljanna sai Allah ya ce wa mala'iku ku jare hijabin da ke tsakanin da bayuna bayan Allah sai a jare hijabin da ke tsakanin Allah da bayun Allah sai mu ga Allah yi zabi a cikin aljanna lillazina ahsanu husna wa ziyada sai Allah ce wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim ubangijinka shi ne mabuwayi sannan kuma arrahim duk wanda ya dawo ya bar abin da yake aikatawa na sabon Allah ya bi karantarwa Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala mai tausayi ne da tausayin Allah sai Allah ya sanya sa aljanna muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna ce makomar mu anan ya kamata mu kwana sai kuma wata shekara in muna cikin masu rai Allah subhanahu wataala ya muna jagoranci ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddata cikin kwana 25 yau za mu zo ƙarshen wannan tafsiri na wannan shekara sai wata shekara in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu ƴan uwa da alkhairi wai suka yi kokarin watan tallafawa gudanar da wannan tafsiri tun daga masu tsarawa mikrokin ne da masu jan karatu da masu ba da goyon baya har ma da shugabannin mu da suka halarto a wannan wuri ga malamanmu nan ga kuma hukuma da kanta gaba daya wakilin mayar da kuma gwamnan jiha da kuma mayar da kansa da kuma yan uwa duka dai an taru Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatocin mu na alkhairi fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Thank you. rauta shi kara na rayuwar albarka saboda abin alfahari ka ga matashi shana da alkur'ani shana tunatar da uwaye da kakanni akan tahiya addinin musulunci wannan shine cin nasara ta al'ummar da ke rayi saboda a matsayinmu na lartiza waɗanda sun ka shi adda yawan shekaru ba abin da muke so sai mu ga matasanmu suna rike da alkur'ani suna yi makasa addu'a kuma suna bauta mu ubangijin shi ubangijinmu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada kuma magabatanmu da sun ka samu halarwa nan Allah ubangiji sarkin sarauta shi ƙara ma rayuwarsu albarka to da shike akwai mutane waɗanda sun ka halaro mun tsara 'yan bayanai waɗanda za su biyo wannan wannan karshe na tafsirin shekarar bana kamar yadda an ka saba yau shekara hudu ana gabatar da shi a cikin wannan masallaci kuma kowane lokaci idan za a rufe za mu sanar da jama'a domin su halaro abin da zai gabata shi kasance tare da su na farko wanda zai magana a cikin karatun alkur'ani zai ja muna ayoyi shine musa abdullahi zai ja muna ayoyin alkur'ani yannan abdurazak a cikin matasa waɗanda suke su ne jagorori wannan tahiya zai yi ɗan bayani a takaice bisa kai ga kuma shugabanni akwai malam buhari muhammad bai samu halaruwa ba saboda shana cikin istikafi a can masallaci wanda shike tafsir ya isar da godiya tai da kuma gaisuwa zuwa ga duk waɗanda sun ka halaro nan ya ce a shaida mutane uzuri ya hana shi shi samu halaruwa a nan to daga kuma magabata akwai malam yusuf sidi zai samu ɗan jawabi wanda zai yi a kan matasanmu a takaice da shike mayar kuma na komin ta biyu komin kisai ce zai nashi dan jawabi gurguje mun yi bayani bis kai ga shugaban da'irar garin tawa shi ne ya kamata bana shi jagoranci wannan tafsir su Allah kaddarta shi ma uzuri ya sa shana umra amma akwai wakili ne sako ne na gare shi shi ma zai samu shi magana yannan uba na al'umma shi ne wakilin gwamnan jiha SG kenan za shi samu abin da ya ce wannan shine yan bayanai waɗanda za su biyo ƙarshe sai alaran mu wanda Allah ya ba har da alkur'ani kuma shana rike da yara matasa da yawa da annan suna ta har da a ƙarƙashi ne shine Abdulaziz Umar za shi samun shi kuma shi ruhi muna da addu'a Allah shi sa musu albarka da shi da Malam Isa malam isa abubakar wanda aka ce ma malam garba ya mutu amma shana raye saboda ga aihuwa na ya bari wadda tana rike da alkur'ani kamar yadda shike gurin rayuwar dan adam kenan duk uba bai son komi sai shiga uba dan danai ya rike alkur'ani kuma ya samu ilimi ga ilimi na alkur'ani kuma ga ilimi professor ne shi na karantarwa kenan kaga shine ake ce ma ilimi guda biyu na duniya da na lahira Allah shi albarkantar da rayuwarsu ya tanada kuma magabatanmu da sun ka samu halarwa nan Allah ubangi sarkin sarauta shi ƙara ma rayuwarsu albarka to da shike akwai mutane waɗanda sun ka halaro mun tsara ɗan bayanai waɗanda za su biyo wannan ƙarshe na tafsirin shekara bana kamar yadda an ka saba yau shekara hudu ana gabatar da shi a cikin wannan masallaci kuma kowane lokaci idan za a ruhi za mu sanar da jama'a domin su halaro abinda zai gabata shi kasance tare da su na harko wanda zai magana a cikin karatun alkur'ani zai sha muna ayoyi shine musa abdullahi zai sha muna ayoyin alkur'ani yannan abdurazak a cikin matasa waɗanda suke su ne jagororin wannan tahiya zai yi ɗan bayani a takaice bisa kai ga kuma shugabanni akwai malam buhari muhammad bai samu halaruwa ba saboda shana cikin istikafi a can masallaci wanda shike tafsir ya isar da godiya tai da kuma gaisuwa zuwa ga duk waɗanda sun ka halaro nan ya ce a shaida mutane uzuri ya hana shi shi samu halaruwa a nan to daga kuma magabata akwai malam yusuf sidi zai samu ɗan jawabi wanda zai yi a kan matasanmu a takaice da shike mayar kuma na komen ta biyu komen kifai ce zai nashi ɗan jawabi gurguje mun yi bayani bis kai ga shugaban da'irar garin tawa shi ne ya kamata bana shi jagoranci wannan tafsir su Allah kaddarta shi ma uzuri ya sa shana umra amma akwai wakili ne sako ne na gare shi shi ma zai samu shi magana yannan uba na al'umma shi ne wakilin gwamnan jiha SG kenan za shi samu abin da ya ce wannan shi ne yan bayanai waɗanda za su biyo ƙarshe sai alaran mu wanda Allah ya ba har da alƙur'ani kuma shana rike da yara matasa da yawa da annan suna ta har da a karkashi ne shine Abdulaziz Umar za shi samun shi kuma shi ruhi muna da addu'a Allah shi sa musu albarka da shi da Malam Isa Malam Isa Abubakar wanda aka ce ma Malam Garba ya mutu amma shana raye saboda ga aihuwa ne ya bari wadda tana rike da alkur'ani kamar yadda shike gurin rayuwar dan adam kenan duk uba bai son komi na duniya da na lahira Allah shi albarkantar da rayuwarsu yanzu na farko sai Musa Abdullahi to shi karanta muna ayoyi a cikin alkur'ani mai tsarki من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون
Allah ya nuna mana baɗi ta zagayo idan zagayowarta ita tafi zama alkhairi a tattare da mu in mutuwan mu kuma tafi zama alkhairi a gare mu Allahumma tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin بسم الله الرحمن الرحيم ai diya ne maza sun mutu wanga aiki nashi ya ƙare kenan da ya- da ya mutu addini bai zuwa ko ina to an yi haka nan jama'a ko a shaidu kun ga lokacin da annabi yake kiran mutane ina wannan alkawali ne na Allah to yanzu mai cewa ka ɗauki ƙur'ani kawai ka karanta ka fassara kai kaka ka gane ƙur'ani ka zo ka ce mutane inna a ataina kalkausar wasalli li rabbika wanhar inna shani aka wal abdal ka fassara fahimta ka katte ka bar mutane ni an ka gane amma wanda ya ji wannan tarihi da dalilin sauka gajerun surorin ga duk in muka biya isa shi zan hujja sannan akwai wasu wasu kuma aƙida su cewa manzon Allah bayan mutuwar shi ga abubuwa kaza to shine muke son ku sa hankali a karanci Qur'ani a karanci duk ilimin da ya kamata mutum ya san Qur'ani na fahimta harshen Qur'ani kowa ya sani in za ka yi karatu sai ka karanci lang yadda ya kamata don ka fahimci abin da kake yi to shi wannan shine babban nasiha da muke maku ƴan uwa kuma mu dage ƙur'anin na har da shi bata da wuya Allah ne ya sauƙaƙe yanzu gashi ɗan uwa tare da baban shi muke tashin mu ustaz iyaka ƙoƙari game da fannin larabci to kaga yanzu Allah ya saka mai da alkhairi shi yana gidan lahira yau ga alheri ya bayyana gare shi saboda haka Allah ya sa masu albarka da su da irin su mu kuma Allah ya ba mu iko sauran namu iya su masu kama hanya magana ce wadda an mai yawa sai dai mu dakata a nan ga yan uwa suna jira Allah ya karba muna Allah ya sa mu karatun nan albarka abinda aka wada muna ya samu minti biyu shi ƙara wani ɗan dalili akan bayani saboda addini bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum ya jama'atul muslimin eh muna godewa Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki mai rahama mai jin kai an da kama wannan wuri mai tarin albarka domin dalilin wato kammara karatun alkur'ani wato na cikin watan ramadan insha Allah Allah ya sanya albarka cikin wannan karatu da aka yi kuma Allah ya ƙara fahimtar da mu kuma kun gani dai wato wannan masu karatun da alaramma da kuma mai tafsiru kare matasa ne yaran kanana Qur'ani addini haka dai ma dama ya gara tun tashin shi farko matasa sun ne ke mayan gobe da ma kenan bai kamata yara su ce addini ba nasu bane na tsohi ne su abin suka ga dama to sai makaranta su yi karatu domin su ne mayan gobe kun ga dai wannan yaron isa dai da shi da abdulaziz ko wani yaro ne karmi to kuma su ne suka kara tafsiri nan ga sun karanta alqur'ani Allah kenan an karanta qur'ani kakka ribi wanda ya karatu ka ce yaro ne ko kuma ba ko a ka ribi shi qur'anin ka ribi qur'anin tunda shi mutum duka da ya ce cikin yare da ya tsoho bai wuce shekara ɗari ko tamanin ta ƙwararren ne shekara kusan ɗari biyar gare shi ko ko dubu da wani abu ma shi ko to kenan ya kuwa zama tsoho shekara sai dubu da ɗari da wani abu da sabga shi ƙwararren to kenan ba wanda mutum ya ce wannan magana ce karamar magana ko kuma magana ta wasa kenan a ba da goyon baya kuma kawar mali su yi bayani akwai abubuwa na tsoro da ƙungiyoyi kuma na tsoro masu shigowa wanda suke suna bata kanun matasa ana zuwa da su a bata ma yara kai su kawo cikas ga al'umma da kuma cigaban kasa su bata su ce su wannan jari za su yi jari nan kuma a yi shi ne bisa ga kamar an karanta abokan malami bayani babu fassara mutum da ya karanta aya ita dai sani sai titubai wa aji da shi ko wa kahuri ne alhaji shi ke ne kuma bai gane ma abin da yake yi ba saboda haka wato karatu kenan ne aka kuma asa tsoron Allah da kuma ladabi da kuma biyayya da kuma kishin addini da kuma kishin ƙasa da kuma neman zama lahiya da in ba haka aka yi ba to mutum bai samu nasara karatu ne mu duk abin da sun shaide shi mutum a nan duniya to lahira kuma shine a shaida duk wanda an ce shaidunka na duniya shine a lahira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wata rana an biya da wata gawa to sai ana ta yabon wannan gara a cewa wannan mutumin kirki ne mutumin kwarai ne an da ce wannan wajabat yace wannan ko gawa ta waje gare ta ta waje gare ta an ce me waje bace aljanna ta waje gare ta ce domin kuna shaidun mutane ku a shaidun Allah bisa ban kasa wannan ku shaida muku ce wannan mutumin kware ne to wannan ko da Allah ku shine mutumin kware an bayar wani mutum kuma gawa ta yanka ce kai duniya ta huta da wancan mutumin banza ne kuma da sun huta mutumin banza ga ya tahi annabi ce waje bat ta waje ba shi magari an ce wancan kace waje ba kuma shugaban kace lala kuma ce ce ta wace wuta ta waje ba gare shi saboda lala aiki ne kuma an shaida saboda kenan wato zahin kai da kuma gaugawa ba harka addini bace abu wana wanda za a biya a hankali kuma da yin karatu da mutane yanzu ba su san yin karatu amma sun zama malamai don akwai matsala kenan kuma har ba su san aiki su a zama su kuɗi kuma har yau ba su san aiki kuma su a san kuɗi wannan shi ne rayuwar mutane mai yanzu kaga kenan an so ƙarya ba a son aiki ana son kuɗi kuma ba a son karatu ana son azan malamai kuma kuma sa'annan ba a son yin boko a son azan mushanni kuma ga sunan zuwa yan boko su a son a samu diploma na a sai ai gaba kuma ba a son karatu kuma an karatu mutakan da suke sai Allah sauka mana
yan uwa musulmi salamu alaikum dan ni da sunan mayar ta da'ira ta biyu nake muku godiya bisa wannan taron da an ka yi na karatun alkur'ani ta yi wata wanda sun ka hannuro nan ubangijin allah ya ba su lada wannan karatun da suka saurara duk wanda ya hannuro nan ubangijin allah ya maida shi gidan shi lahiya kuma wanda sun ka tsara wannan karatun allah ya ba su lada shi to ni ba wani dogon bayani zani sai dan zance gudana na kusan dan uwa musu gare shi wanda malam yusuf ne da malam awal dan suna malaman mu dai na nan jaha suna manyan malaman mu suna idanu bisa addini lalle kamar yadda yusuf ya ce karatun alkur'ani in an ce a karanta to za a kai baya a ce an kai ƙarshen gashi inda karatun abin da aka son a yi to sai zan cikin tahiya kamar yadda sun kawadi akwai matsaluka matsalukan gamina na sai ka zo ka iske bari ma akwai waɗansu suna zafa su zuki riguna na malamai su zaka suna nuna kamar su malamai da kuma sai suna yin abubuwa wanda suka ishi kawo cika cikin ƙasa wannan shi ne muka ɗan kira bari ma ga matasa limanan za ku yayi magana ya kamata abin na asa'iru asa'iru bisa abubuwan da aka gani an ga abin da ya zanci ka sana'a to jama'a ai mai fuska a wani gaskiya ba ma a saboda ina abubuwa na wanda abubuwan kiyaye kuna gani irin kasa sai da
قل يا عبادي الذين أقربوا على لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وسلم ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعبرت به في علم الغيب عندك أن تجعل بنا وإلى أعمالنا وثيابه إلى أمنا وسائقة وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم ربنا آمنا بلدنا طيبا اللهم ربنا آمنا بلدنا طيبا اللهم ربنا حبب أهله فمن كيد الماكرين اللهم ربنا حبب أهله فمن شر المنافقين ربنا آمنا بلدنا طيبا ربنا آمنا بلدنا نيجا اللهم ربنا آمنا بلدنا نيجا ربنا أنزل بركاتك في نيجا ربنا أنزل بركاتك في نيجا ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء ربنا باعد بيننا وبين الشيطان ربنا باعد بيننا وبين الحاسدين ربنا باعد بيننا وبين النافذين ربنا باعد بيننا وبين خسرة الدنيا والآخرة ربنا باعد بيننا وبين الفقر كما باعدت بين السماوات والأرض وكما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم ربنا اغفر لأخينا عبد القادر اللهم ربنا اغفر لأخينا عبد القادر اللهم ربنا اغفر له وارحمه وآتيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأرسله بالماء والثلج والبرد ونقضه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس ربنا إن كان أخينا عبد القادر محسن فزد بإحسانه وإن كان موسى يسعا فتجاوز عن سيئاته ربنا اجعل أخينا عبد القادر من أهل الجنة الفردوس ولا تجعله من أهل النار اللهم ربنا اغفر لأخينا ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء اللهم ربنا اغفر لأستاذنا ما لم شيخ اللهم ربنا اغفر لما لم شيخ ربنا اغفر لما لم أمر ربنا اغفر لما لم أمر ربنا اغفر لهما وارحمهما وعافيهما وافعلهما واتمم نزلهما ووسع مدخلهما وارسلهما بالماء والثلج والبرد ونقيهما من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس ربنا اجعلنا لهم أمر وما لهم شيء من أهل الجنة الفردوس ولا تجعلهما من أهل النار ربنا آمنا بلدنا تاوى اللهم ربنا أنزل بركاتك في بلدنا تاوى ربنا أغفر أهلنا ومن كيد الماكرين ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين